بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين قال الله سبحانه وتعالى بني سبحانه وتعالى فكلوا ku ci min ma zukira smullahi alaihi daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa ai zubiha alasmihi abin da yake an yanka bisa sunan Allah wato haza wannan aya raddu raddi ce li qaulihim almutaqaddim ga fadin kafirai da ya gabata da suke cewa ai abin da Allah ya kashe shi ya fi cancanta da ku ci fiye da abin da ku kuka kashe su suna ganin duk abin da ya mutu da kansa to ai wannan kisa ne na Allah amma abin da aka yanka to wannan kisa ne kashewa ce ta mutum shi yasa wai wanda Allah ya yi ba shi ya fi cancanta ba da a ci fiye da wanda ku kuka yi da kanku to sai Allah ya yi musu rade da cewa a'a ba haka abin yake ba Allah ya yi muku izini wannan amur din a nan lil izini lil izini umarni ne na halattawa ko lil ibahati ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah akai fa innal maitata domin mushe lam yuskar alai hasbullahi ba ambaci sunan Allah ba akanta a an samu sabani a cikin neman ambatan Allah a gaba daya wato wata nusar akwai ketara a nan yawwa wahatulifa an samu sabani fi dalabin zikiri a cikin neman ambatan Allah to fa inda malikin ko gurin imam malik cewa wajibi ne in za a yanka a ambaci sunan Allah in dai an tuna ba a manta ba amma in an manta wannan musulmi ya yanka wajen yankan sai ya mance bai bismillah ba bai ambaci Allah ba to wannan aci yankan nasa matuƙa dai musulmi ne wajen imamin shafi'i kuwa ya ce ai gaba ɗaya ba ko ana tune ambatan Allah yayin yanka sunna ne shi yasa ko da gangan ne musulmi ya yanka bai ambaci sunan Allah ba to a ci wannan ƙarƙari a ce ya bar abin da yake sunna a wajen shafi'iyawa wato su ko hanafiyawa su suka fi tsanantawa a nan su suka ce ai neman amatan allah koda da wato koda da mantuwa ne aka yanka ba ambaci sunan allah ba to ba a ci ba su a wajen su a wajen hanafiyawa wal maradu zikir billahi huna abinda ake nufi da ambaton sunan allah a nan shine rashin ambaton wani sunan wani allah kamar anan da aka ce mazu rasulullah alai ana nufin wanda ba ambaci sunan gunki a kai ba kamar gumaka nasiyar tasmiyata don kamar inda yamance bismillah ya zama ya shiga inda yamance bismillah a nan ma za a ce kamar ambaci sunan allah ne domin ko ba ambaci sunan wani allah ba kowanne dai a cikin malaman nan yana da nasa hujja ya kawo hujja sai a duba littattafan da suke kawo usulul ko ko adillatul khilafi a ga dalilan kowanne su dai malikawa hujjarsu babba ita ce cewa shi wanda ya mantuwa ai an ce an ɗauke masa rufi an ummatil haɗau wanda siyanu masu kurhu alai tunda an ɗauke kenan wannan zai wajar zai nuna halaccin cin su ko shafi'awa suka ce gaba ɗaya ba wani dalili tabbatacce da ya nuna a yanka dole sai an ambaci sunan Allah suka ce dalili ya nuna cewa a yanka ka a ambaci wani Allah kada a ambaci wani Allah in an ambaci wani Allah to wannan shine aka ce kada a ci yanda zai zo nan ayar an faɗa fa kullu mazu rasulullahi alaihi nan gaba kuma za a faɗi cewa wala takulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun so a wajen hanafi a shafi'awa wannan wawun na wa innahu wawul hali ne ba wawul ibtida'i ba wajen malikawa ko da hanafiyawa suka ce wawul ibtida'i ne eh wawul ibtida'i ne to wasa yati irahu zalika karin bayani akan wannan zai zo nan gaba ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah akai azbi ala sunni abin da aka yanka masa sunan Allah in kuntum bi ayati mu'mini matakar dai ku mu'mine ne kun yi imani da ayoyin Allah to ai ko za ku ci daga abin da yake an ambaci sunan Allah a kai
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وما لكم ميزي هناكو كنا مسلمين Allah ta kulu a ce ba za ku ci ba min ma zuka rasulullahi alaihi daga abin da yake an ambaci sunan Allah a kansa min zaba'ihi daga abubuwan yankawa wani dalili ne zai sa kana musulmi an yanka a ambaci sunan Allah ka ce kai ba za ka ci ba haza takidul li ibahati ma zubiha ala ismillah wannan ƙarfafawa ne ga halatta abinda aka yanka bisa sunan Allah wa ma ismu istifhami ma din istifhamiya ce mubtada mubtada ne walakum habaru lakum din shine labari wa taqdiru ayyu shay'in sabata lakum wani abu ne ya tabbata gare ku fi adami akalikum a cikin rashin cin wato Allah ta kulu akwai kamar fi shafaffiya fi Allah ta kulu mimma zikra rasulullahi alaihi mutum cewa ku ce ba za ku shiba daga abin da aka amince sunan Allah akai wa qad fassala lakum alhali ko an bayyana muku wata qira'ar fussila lakum bil bina'i lil fa'il qiyam lil maf'ul kenan wata qira'a ko wa qad fassala bil bina'i lil fa'il fil fi'laini wato da ma fassala da harrama akwai qira'ar wa qad fassala lakum ma harrama alaikum akwai qira'ar wa qad fassala lakum ma harrama ma hurrima alaikum shi yasa kira'o'i guda biyu ne a nan akwai kuma kira'a ta uku ma wadda ita ma dai sab'iyya ce wadda bai faɗakar ba a kanta ita ce wa qad fussila lakum ma harrama alaykum shine a wa qad fassala lakum ma harrama alaykum wa qad fassala lakum ma harrama alaykum bi bina'il awwal lil fa'il was thani lil maf'ul haƙiƙa ko ya bambance ya bayyana muku fili duk abin da yake an haramta muku fi ayati a cikin ayar hurmat alaikum maitat wato an haramta muku mushi allati zikirat fil ma'idati wadda aka ambata a suratul ma'ida wa fil maqami iskal amma wannan matsayin akwai wani rikici da kan iya zuwa a nan a wurin da faruddin razi faruddin razi ya kawo shi a tafsirinsa shine cewa ai ita wannan surar makiya ce surar ma'ida ko madaniya ce bari ma ita suratul ma'ida tana daga ƙarshe a sauka a cikin ƙur'ani a madina amma an ba da amsa cewa ubangiji ya san cewa suratul ma'ida za a gabatar da ita a tsara ƙur'ani akan suratul an'ami sai an kawo suratul ma'idati sannan suratul an'ami take zuwa a wajen tsara ƙur'ani amma ba wajen sauka ba in wajen sauka ne an'amu ta riga sauka amma a tsara ƙur'ani sai zamo ma'ida ta riga sai ma'ida ta ƙare ake kawo suratul an'ami dangane da wannan isinan ne kai gami a kanta ya dace don sanin allah da haka ya riga ya gabata wasu suka ce ai abin da ya fi a ce wa ƙarfar salalakum ai fi ƙaunihi ai a faɗin Allah kulla a ji fi ma uhiya ilayya muharrama ce ne da su ni ban ga wani abin haramtawa ba a cikin abin da aka yi aike da shi zuwa gare ni illa an ya kona mai tata na daban masuha aw lahama hinzir ko wa hadhihi ita wannan ayar ko da yake sai bayan wannan aya aka ambace ta sai dai ba abin da zai hana a ce a kafa hujja da ita domin wakaci dai aka saukar da su bari ma ya zo cewa suratul an'ami gaba ɗayanta an saukar da ita ne a gaba ɗaya ba a bar rarrabawa ba to illa marfurinkumu ilai sai fa abin da aka bukatar da ku zuwa gare shi minhu daga abin da aka haramta muku abin da yake larura ta kama sai koyi amfani da shi daga cikin abin da aka haramta to wannan larura ta sa an halatta muku fa huwa ayran halalun lakum shi ma ya zama halal gare ku alma'ana abin da ake nufi la mani alakum min akli ma zukira ba abin da zai hana ku ku ci abin da aka ambata wa qad buyyina lakum al-muharrabu akaluhu alhali an bayyana muku abin da aka haramta cinsa wa hadha laysa min wannan bai daga cikin sa larura ce ta kama wannan ba laifi mutum yana cikin halin larura ya rasa abinci sai mushi in bai ci mushen nan ba zai halaka ko ko zai shiga wani hali na wuya mai tsanani ba wannan halin ayya an halatta masa ya ci daga mushen yadda ya gabata a can a bakara famanin turafi ma masakin gaira mata jani fili ko a ba'ida famanin turafi ma masakin gaira mata jani fili sun fa inda za a ga kuro rahimi to a can bakara famanin tura gaira bagin wala adin fala isma alaihi ko famanin tura gaira bagin wala adin fala isma alaihi ina la ga kuro rahimi larura sai ta halatta abin da yake da abin haramtawa ne daga nan ne malaman fiƙo suka fidda ƙa'ida da take cewa a rarura dubihul mahazura larura tana iya halatta abin da da asalan haramun to wa inna kasira da yawa daga mutane da yurin luna wata kira Allah yarin luna bi fatil yayi wata kira ko la yurin luna suna batarwa ko dai su kansu suna bata su a kansu ko kuma suna bada wayansu bi a wa'in dan bin son zuciya bai ma ta ba wa amsu da zarar abin da zukatansu take so min dalilin mai take daga halatta mushin wa gairi ha da wani wannan abin da kawai zuciya ta ce ta ga yayi daidai a ce ai ba komai to fal haram haram ma'adudu abin lissafawa ne ma'arufin sananne ne fa misal qahwati wa duhan kamar qahwa da hayaki ga muharrami ba abin haramtawa bane illa an yadara ala kuma yuharrimu sai fa idan abin da zai haramta shin ya abu ga gare kamar yanzu hayakin taba wanda duk duniya an tabbatar da cewa taba cutarwa take shi yasa har aka yi doka ma su kansu masu yinta ko masu siyar da ita sai sun hada da sanarwar cewa wannan fa abu ne mai cutarwa shi yasa in za ka yi amfani da shi ka yi amfani kana san cewa fa zai cutar da kai a ƙarshe azurka aka yi akan haka wannan ya nuna shi kenan abu ne mai cutarwa shi ko asali fil marari a cikin duk abin da yake mai cutarwa a tare mai zama haram kuma kal israfi kamar ya zama banna kamar banna wata gayi bil akali ko jirkita hankali ko fakar da hankali asalin wannan a ce idan ya saba da wannan ya zama kamar magani ne gare shi to ya halatta in ya zama ba zai cutar da shi ba amma shi ma irin wannan da yawa masu bincike na zamani suna ganin ai sabon da yake sawa abin ya zama kamar magani ba sabo ba ne na hakika sabo ne na saba zama da kuburci wanda kana ana taba shi ana jin laushin jikinsa amma a ƙarshe a koyaushe ya iya harbi ya sa ba sabo ba ne na a saki jiki yayin sabo ne na a nemi a raba shi ya sa har wurare ake a zamanance na magani wanda ake ƙoƙarin maganta wa irin masu wannan saban yayin ana buɗe wurare na maganta wa masu irin wannan saban ya za su bar saban da abincin da abin da an tabbatar a ƙarshe sai ya cutar walakin sai dai ko da wanda suka ce din a haka din ya zamo ya halatta bi kadar da larurati a ɗauke shi a amfani da shi gwargwadon larura amma in ya zamo matukar dai zai cutar da jikinsa ko zai banna a cikinsa to ya zamo haram wai ni shagala in ya zamo zai ɗauke masa hankali daga ibada wadda take manduba to ya zamo karahiya shi yasa ala kulli hal irin wannan sai a ce yawaita shi ko dai zamo haramun ko ya zamo makaruhi da yawa suna batarwa da bin san zuciyarsu ba tare da wata hujja ba ba da wani sani ba a ta mi dole hujja za su dogara da shi fi zalika a cikin wannan inna rabbaka hakika ubangijinka huwa alamu bil mutadin ya san masu kishigi masu ƙetare iyaka ai fa yujazihim zai musu sakayya al'atida'ihim bisa ketare iyakar da suke yi wazaru وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون wazaru utruku ku bar zahirar lismi sako wanda yake a fili wa batina da wanda yake koyayye alaniyata ku bar zunubin da ake yi a fili kamar misali shan giya kamar zina da makamantansu da wanda yake a koyi kamar su girman kai da ujubu ah, da kai da riya to duk irin wannan abari shehu usman dan fodu ya ambata a wani littafi nasa yake cewa cewa abu dalil maki yana faɗa ɗan uwa ka kiyaye zunubi na zahiri amma kiyaye ka daga zunubi wanda yake na baɗini ta fi zamowa ta fi tsanani saboda zunubin nan na baɗini shi ne galibi ya fi halakar da bayi saboda bayi sun fake masa saboda shi ba wata makariya a kai ba wani makari a kai Ah, shi na zahiri ko al'umma sun isa su yi ma musunsa ya sa ka bari ko domin su amma na baɗini abu ne a zuci ba wanda ya sani sai Allah tabaraka wa ta'ala sai kai ta ibada kana riya amma wa ya gani sai Allah Allah ne ya ga cewa kayi riya ko kuma kai kana girman kai ko kana ujubu wanda duk kowanne daga cikin wannan ai mai bata aiki ne gaba daya malamai suke cewa da a ce ga masallaci ga kuma wani gida da ake banna wanda a ciki masalan ana shaye-shaye ko ana zinace-zinace da sauransu sai mutum biyu suka fito ɗaya daga masallaci ɗaya daga wannan gidan ya yi banna duk da ake a gidan ya fito sai shi wannan wanda ya fito daga wannan gidan ya dubi wanda ya fito daga masallaci ya ce oh kaga wani bawan Allah shi ya fito daga gidan ibada ne ko na fito daga gidan sabon Allah ina ma a ce halina ne halinsa ina ma a ce abin da yake yi shi nake yi ni ma bautar Allah nake shi wannan da ya fito daga masallaci ya dubi wannan shi kaga sha sha sha mu muna wajen ibada shi ko yana wajen barna shi to a sannan shi wanda ya fito daga gidan saban ya fi wannan wanda ya fito daga gidan ibada tunda dai shi wannan ya yi ujubu ya yi kiburu da aikin ibada da ya yi bai dubi cewa Allah ne ya hore masa ba bai dubi ya kaskan da kai ga Allah Allah ya karba ba a'a ya nuna isa ya nuna gwaninta ya nuna bajinta ya nuna ci da kai Eh, ba shi ne ke karba aikin ba balle ya ce ya karba aikinsa ba shi ne mai yin azaba ga masu sabo ba balle ya ce ai wannan dole azabar za a yi masa waye sanar da shi ta yi wannan ya tuba ya dawo na kirki fiye da shi ta yi shi kuma gobe abin da yake ganin baya yi ya dawo yana yi sai kaka ba shi ya kare kansa a yau daga yin ba eh, ba shi ya tsora kansa a kan shiga masallacin a yau ba Allah ne masa gamda katar walau la fardu lahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min hadin abada Eh, shi eh, to lalle ai kokarin barin duk zunubi gaba daya Ah, wal ismu ismu ila azina ko suka ce zina wa kana al-arabu yuhibbuna wa larabawa suna sha'awar zina wa kana sharifu minhum yastahi min bisari wanda yake madaukaki a cikin su yana jin kunya daga a ce ya bayyana da aikata zina fa yaf'aluhu sirran shi yasa sai ringa yi a boye wa gairu sharifi wanda yake ko ba madaukaki ba la yastahi min zalika ba jin kunya daga ya bayyana yana yi fa yusibu shi yasa sai ya bayyana fa azallahu ta'ala ma zahiran wa batina wannan yasa Allah ya sauka da harafin zina a fili da boye haka wasu suka fassara wakila wasu suka ce fa kullu ma sun duk wani saban Allah ismu ne fa zahiru minha wanda yake a fili a ciki ruwa ne a matsu a matsu ne ciki ko a matsu a matsu fazahiru min ha wanda yake zahiri a ciki kamar zina da sata da wari zahiriya da sauran zaben Allah na gabobi wanda yake a fili wanda yake koyako a ciki kamar girman kai da kulli da hassada da kayi da riya da san shugabanci da wani wannan daga sabo na zuci wanda akwai shehu sai dai abdulganiyin na bursi wanda ya fati 1143 ko wanda musamman akwai waka da ya yi jaliyarsa wadda take bayani akan ma'asil kalbiyya saban Allah na zuci wanda ya lissafa hannau'i ɗaiɗai guda sittin ya lissafa nau'o'i har sittin na ma'asil kalbiyya ya manya muddu li'alakil gulobi ya da la manya muddu li'alakil gulobi ya da wato ya kawo nau'i daban-daban har guda sittin wanda a ƙarshe ya ce kunfin na ƙamin hunna mujtahida ka zamo ke ƙoƙari a cikin ka tabbatar ka tsabtace kanka daga gare su haka ma za a ga maulan musho ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya tsananta akan lalle a kula da kiyayar wa'annan ma'asil kalbiyya saban Allah na zoci wato limunatul muridi ma ya kawo haka limunatul muridi ma ya kawo cewa a za a tsayin daka musamman wanda yake ɗariƙa ya ƙoƙari ya ga ya bar saban Allah da na zahirin da na baɗinin gaba ɗaya musamman ma kuma na baɗinin wanda ya fi gaggawa halakar da bawa alhari bawa bai sani ba to wa hadha tafsiru wannan tafsirin huwa al-aqrab shi yafi kusa wai kana al-awwal huwa kana sabon ko da yake na farkon ya dace da sabon saukar domin ko shana suna ne da gamawar lafazi la bi ususi sababi ba da ke banta sababi ba da muratu bi ummi lam la bi ususi sababi to innal ladzina yaktubuna lisma haqiqa wannan da suke tsururin zunubi suke ayyukan zunubi sai zauna da sun za a yi sakai ya lalata a lahira ai bil azabi da'im da azaba madawwamiya in kana musayilan yana ganin yin saban nan daidai ne halal ne in yana ganin yin saban halal ne to zai gamu da azaba madawwamiya domin wanda ya halatta abin da Allah ya haramta to ai ya kafirta wanda yake ko kafiri hukuncin sa azaba madawwamiya aw bil azabi muddatan ko ai masa azaba zuwa wani wakati wai huraju a fitta shi ila mai kun mustahilan idan ba yana ganin halaccin hakan ba wa mata min gani tawbata ya zama ya tuba ya mutu ba tare da ya tuba ba wala mai afullahu anhu ya zama kuma Allah bai yafe shi ba kai zabar kafiru idan kafiri ya tuba za a karbi tuban sa yanke dan Allah ya ce kullil ladzina kafaru in yantahu yukfar lahum ma salafa idan musulmi ne ko ya tuba kazalika to suka ce za a karba tuban nasa yanke wasu suka ce a ana kyakkyawan zaton dai Allah zai karba wa fil qabuli ra'ayuhum qad hitala yanda me jawhar tauhid ya kawo idan ka ce me yasa aka samu sabani a tuban wanda yake musulmi ba a samu sabani ba a tuban kafiri shi musulmi mai saban Allah in ya tuba aka ce akwai wanda suke ganin ba lalle bane Allah ya karbi tubar amma kafiri matukar ya tuba aka ce shi wannan an yi alkawari lalle za a karbi tubar ga ko musulmi ai shi ya kamata ma ko amma sai aka ba da amsa a nan cewa rahmar Allah ta riga azaba da a ce za ta yi a ce ba za a karba ba da tuban kafiri da sai zama abin dawomarwa ne a wuta tare ko da cewa rahmar Allah ta rinjaye azabarsa ta fi karfin azaba amma shi mummuni to shi an yanke gare shi da ba makawa ƙarshen lamarinsa aljanna zai koma da ba a karbi tubansa ba da a ce Allah fa laula mai kabal taubata da Allah bai karbi tubansa ba azaba mai masa azaba fa la buta lahu min rahmat ba makawa gare shi dai zai koma ga rahamar intiha'an a karshe gayatu ma hunaka karshen abin da yake nan azabuhu shine a ce yi masa azabar ta dihirul lahu tsarkakewa ne gare shi to sai zauna ba maka za a musa kai abin ma kanu ya kashe da kuna abin da suke aikatawa ya fita sibuna abin da suke tsoro ne to aje ana Thank you.